بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي بقوي قوات الرجب hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 17 ga watan Nuwamba 1996 a sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani Abu Abdurrahman ya ce almas'alatu samina wa sittuna mas'ala ta 68 wa idza jama'at janaizu adidatun min ar-rijali wan nisa idan aka samu gawarwakin maza da mata a lokaci ɗaya suka haɗu sulliya alaiha salatun wahidatun sai ai musu sallah daya halatta sai a hada su ai musu sallah daya wa ju'ilatiz dhukuru walau kanu sigaran mimma yalil imama mazaje su ne za a sanya kusa da liman mata kuma sai a sanya su a bayan waɗannan mazaje waɗannan mazaje ko ko da yara ƙanana ne su ne za a ainihin gabatar su zama gaban liman mata kuma su zama suna can bayan waɗannan yara mazaje wa jana'izul inasi mimma yalil qibla gawarwaki na mata kuma sai su zama sune ainihin suke kusa da alqibla wa fi zalika ahadith al-shaykh al-albani yace muna da hadisai akan haka waɗanda aka samo sahihai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta hanyar sahabban shi al-awwalu hadisi na farko an nafi'in an ibn umara daga nafi'u nafi'u yace ya karbo daga abdullahi dan umar nafi'u asalin shi bawa ne bakar fata ne abdullahi dan umar yana da ɗabi'a sai ya sai bayi ya rinka yantar da su sai aka ce sai mutane suka zo suka yi mishi ziga kai mutane bayi sun mai da kai wawa sai ka sai su sai su zo su ta sallah su ta ibada su ta bin sunna sun ga kai kana da son sunna sai ka yanta su yace mun goda Allah har ya zama ana iya yaudarar mu saboda sunna ma'ana an gane mu ahlus sunna ne har ana zuwa a ɗauko sunna a yaudare mu alhamdulillahi rabbil alamin an kunna khuddi'ina bis sunna tunda har ana iya yaudarar mu da sunna an gane mu makaunatanta ne yace mun gode wa Allah to shine ya yanta wannan nafi'u ya karantar da shi karatu saboda haka zaka samu babban almajirin Abdullahi dan Umar shine nafi'u sa'annan sai Salimu wanda yake shi ma da ne ga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda baki daya annahu shi Abdullahi dan Umar sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallama salla ala tis'i jana'iza jami'an ya tara gawarwaki guda tara ya yi musu sallah baki ɗaya faja alar rijala ya lunar imama wan nisa ya linar kibla sai ya sanya mazaje su ne ke kusa da liman mataye kuma su ne suke ɓangaren alkibla fasaffahunna saffan wahidan waɗannan gawarwaki ya jeranta su sahu ɗaya haka a tsaye suka jerantu suka bi tsawon alkibla gawa ta farko sai a sa ta ta namiji sannan sai a zo a sanya ta namiji a zo a sanya ta namiji sannan sai kuma a shirya ainihin gawarwakin mata daga can gaba mun fahimta ba wai jera su za a yi haka ainihin a bi faɗi a'a za a bi tsawo ne haka haka za a jera su su jeru su yi alkibla kowanne kuma za a kwantar da shi ne a ɓarin hannun shi na dama fuskar shi kuma ta kalli alƙibla abinda sunna ta ce kenan za ka zo ka ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in an kwantar da gawa a hannunta na dama za a kwantar da ita ta kalli alƙibla a yi mata sallah in aka gane an yi haƙƙi saɓanin haka da kuskure wajibi sai an sake wannan sallah ba ce ba hakan aka rufe mutum aka juyar da shi wata jiha daban ba alƙibla ba dole sai an kwakule kabarin matukar in an san bai riɓe ba an juya da shi ya kwanta ya kalli alƙibla abin da sunna ta ce kenan shine sai yace wa wudi ad-jinazatu ummi kulsum sa'annan aka sanya kuma gawar ainihin ummi kulsum binti ali yar ali imra'ati umar ibn al-khattab matar umar dan khattab wa ibn laha yuqalu lahu zaidun da wani ɗana ta da ake ce da shi zaid wudi a jami'an aka jeranta su baki daya sayyidina ali daga cikin 'ya'yan shi akwai ummu kulsum ummu kulsum yar sayyidina ali ce to sayyidina umar sai ya ganta yana so manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri yar gidan sayyidina umar ai hafsa ko ta fito tana zawarci da ta fito tana zawarci sayyidina umar yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salla ina ma dai ka auruwance ashe ya halatta a shar'ance yarka ka ainihin wato je ka gaya wani cewa ko kana da bukatar za ka aure ta mun fahimci wannan ko ya halatta a shar'ance ka je ka cewa wane wane ka auri yata ya halatta saboda ka ga alheri tare da shi har littafi aka samu malamai sun yi katon littafi haka a kawo daga annabawa daga sahabbai da tabi'ai da manyan malaman hadisi da fiqh da tafsiri da waɗanda suke bayan Allah na gari in ka ga kasancewar shi mutumin kirki ba wulakanta yarka kai ba tunda an samu sahabbai sun yi babu laifi akan haka mun fahimci wannan da kyau ko to shine ainihin sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya amsa wannan magana da Umar ya gaya mishi annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri Hafsa to ana zaune zama haka dama bahaushe yake zo mu zauna zo mu saba wata rana ana zaune da ita da manzon Allah aka samu sabani sallallahu alaihi wasallama wa radiyallahu ta'ala anha manzon Allah ya sake ta ya sake ta hatta tafi gida ba ta kai gida ba sai mala'ika jibril ya zo ya ce Allah ya ce ka dawo da Hafsa fa innaha sawwamatun qawwama tana yin azumi na nafilfili tana yin sallolin nafilfili ba a sakin irin ta hakuri ake da irin manzo Allah ya dawo da ita wannan ya nuna ashe idan zaman aure ya kici ya kicinyewa a shar'ance ya halatta a yi saki amma wasu hadisai hayaniya da bankaura da aka kawo abghadul halali ila Allah at-talaq wannan duk bankaura ne ba daga harshen manzon Allah suka zo ba yaya za a yi kuma Allah ya halatta saki a cikin shari'a a cikin alqur'ani saboda warware matsala in ta kici ta kicin yawa kuma manzon Allah ya zo yace abghadul halali ila Allah wai halal din da tafi komai fusatar da Allah shine saki to shin waɗanda suka kaga wannan hadisi suna nufin manzon Allah da ya saki Hafsa anan ya fusatar da Allah kenan haka ne suke nufi ko haka lisanul hal ɗin su yake sani tunda sun ce mafi munin halal auren Allah shi ne saki ko manzan Allah ya yi saki to manzan Allah ya aikata mummunan abu kenan ya fusatar da Allah ya sa wannan ba hadisi bane hayaniya ne da ban kaura kawai aka kaga shi aka danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan bukata ta kama na ai saki za a iya yin saki an fahimci wannan da kyau ko to sa'an nan rayuwa ta zo tana tafiya ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama ya rasu sayidina abubakar ya rasu a zamanin sayidina umar sai sayidina umar ya ga wannan yarinya ummu kulsum ummu kulsum din nan ya ce ta sayidina ali kuma jikar manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallama shikenan sai umar ya gaya wa sayidina ali ina ma ka aura mini wannan yarinya wannan magana da nake faɗi abdulrazak ya fitar da ita a cikin littafin shi al-musannaf da kuma sa'id ibn mansur a cikin littafin shi as-sunan da isnadi kyakkyawa sai ainihin sayyidina umar ya je ya ce wa aliyu ina ma ka auren min da wannan yarinya ummu kulsum sai aliyu ya ce ai yar karama ce sai mutane suka bai wa umar shawara ka matsa mishi akan haka zai zai amince shikenan sai sayyidina ali sayyidina Umar ya sake koma wurin sayyidina Ali ya ce yaya na dai sake dawowa akan maganan nan tawa game da Ummu Kulsum sayyidina Aliyu ya ce to ka koma gida zan aiko da ita in ka ga har ta yi maka to na aurar maka da ita ta zama matarka to sayyidina Umar yana zaune sai ga yarinya ta zo tana zuwa haka shikenan ya ga yarinya ta yi alhamdulillahi rabbil alamin tunda akan sharadi ne in ta yi na aurar maka to tunda ta yi ta zama me ta zama matar shi sai ya tsaga ƙaurinta ya ce bari mu ga ƙaurinki ce ba tabo haka ya tsaga yana gani yana gani to ashe ta zama matar shi kenan har ta ce ba dan kai ne sarkin mumene ba da na koɗa maka mari ina budurwa ka yaye ƙauri na haka kuma ta matar shi ta yake mijin shi ne ai baki sani mun fahimci wannan ko a shar'anta abin da Umar ya ba laifi bane to shin yanzu wannan da da akwai fitina tsakanin ahlul baiti da sahabbai haka za ta faru mutanen da suke da mutumin da ya mulkin danniya sayyidina ali zai dauki yan shi ya bashi to shi a cewa suke wai sayyidina su umar su ali su usman mulkin danniya suka yi kamar yadda khumaini qatalahu allah yake cewa a cikin littafin shi ainihin al-hukuma al-islamiyya yake cewa waɗannan shekaru tun daga mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallama har sai da aka zo zamanin sayyidina ali haka suka zauna shiru ba tare da halifanci ba ya faɗi wannan magana a cikin wancan littafi shafi na 47 wai haka duk wannan halifanci da su ainihin sayyidina abubakar da umar da usman suka yi duk waɗannan halifanci ne na banza to da a ce sayyidina ali bai yadda da waɗannan tsare-tsare nasu ba kuma bai yadda da su akan ainihin halifancin su ba zai ɗauki ishi ya baiwa azzalimi jinin manzon Allah sayyidina ali ya ɗauka ya bayar sharifiya zai yiwu yasa ku rinka sanin abubuwan da za ku nasaba ainihin a cikin maganar ku Allah ya kiyaye to shine sai yake cewa wal imamu yawma idhin sa'id ibn al-as gwamna a wannan lokaci shine sa'idu dan as abinda ake nufi da al'imamu kenan ba haka ba sai hadisin ka kasa fahimtar shi don an ce abdullahi dan umar ne yayi limancin kuma ana cikin magana an ce wal imamu to ba wai liman na ainihin sallah ba liman na gari ana nufin gwamna a lokacin a zamanin halifanci ko a zamanin kasancewar sa'idu dan as shine gwamna wa fin nasi a cikin mutanen da suka yi wannan sallah ta gawa wadda abdullahi dan umar ya limanci akwai ibnu abbasin wa abu huraira wa abu sa'idin wa abu qatada akwai waɗannan manya-manyan malaman sunna cikin sahabbai abdullahi dan abbas da abdurrahman abu huraira da kuma abu sa'idin al-khudri sa'ad ibn malikin sa'annan sai kuma abu qatada al-ansari fa wada al-ghulama mimma yalil imama sai abdullahi dan umar ya sanya ainihin yaron karamin yaron da aka ce zaidu din dan gidan ummu kulsum sai sanya shi kusa da liman fa qala rajulun sai wani mutum ya ga ya za a yi a ɗauko ɗan yaro a sa gaba da liman ga manyan mata kuma a sa su can nesa sai wani mutum ya ce fa ankartu zalika ni kuma sai na kyamaci wannan abu sai na hau faɗa akan haka فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة أما دنا دوبا سينا أيغا ابن عباس ما لمين sunna. ga Abu Huraira malamin sunna ga Abi Sa'idin malamin sunna ga Abi Qatadat al-Ansari duk malaman sunnan nan suna tsaye akai wannan abu tunda ba su yi musu ba to ba kamata yi in yi fada ba fa qultu sai nace ma haza wannan wannan irin abu ne qalu sai suka ce hiya sunnatu ai wannan ita ce sunna kenan mun fahimta ina ma a samu malaman musulun yin haka yanzu wani malami ya yi wani abu wanda yake daidai ne ka daure maitar hassada da ke damunka ka ji tsoron Allah ka ce wannan abu daidai ne ƙara maka girma abin zai yi amma in ka rushe abin ba malamin da ya faɗi ka rushe ba kanka ka rushe domin baka isa ka rushe wannan malami ba tunda ya tsaya akan gaskiya baka isa ka rushe ita sunnar ba amma kanka ka rushe don gaskiya dai za ta tabbata a lokacin kuma za ka ji kunya mutane kuma za su yi maka Allah ya isa أخرجه عبد الرزاق الإمام عبد الرزاق يفتد وانا حديثي أتكل لتافن شاء المصنف مجلدي نأكو شافي ندري هدد ستين دبير لمبا حديثي ندبو شدد ندري أكو دا تلاتين دبقوي والنسائي دا الإمام النسائي أتكل جزئي نفرقو شا مجلدي نفرقو شافي ندري بيو دا تمانين وابن الجارود دا ابن الجارود في المنتقى أتكل لتافن شميسونا المنتقى أتكل أينهن لمبا ta 267 zuwa 268 waddara kutuni da kuma al'imamu dara kutuni a cikin as-sunan shafi na 194 wannan sunan dara kutuni albani yana kafa hujja ne da tsohuwan nuska tsohon bugu wanda da yake mujallad guda ɗaya ne kawai ba a riga an fasa shi ba amma yanzu an riga an fasa shi a sabuwar taba'a da darul fikir ta ainihin bairut ta buga والبيهقي ده الإمام البيهقي أتكلم مجلدين هدنا أينهم السنن شافي نتلاتين ده أكو قلت ني محمد ناصر الدين الألباني ألباني من للتافي سينتي وإسناد النسائي وابن, الجا وابن الجارود صحيح على شرط الشيخين إسناد النسائي ده ابن الجارود يا إنغانتا أبسا أينهم شرط بخاري ده مسلم من شاين بياني أكان أبن داكين في ده شرط بخاري ده مسلم فلا حاجة الآن إلى إلى أينهم العودة إليه واقتصر الحافظ في التلخيص يتي الحافظ في التلخيص أتكل لتاف التلخيص الحديث جزء نبير شافي نقريبيو تسبعين دشدا شيك وسية تقيت على عزوه لابن الجارود وحده سيدان أنت حديث تيوا ابن الجارود نيكا يفتد دشي أما كاغا الباني ديكي يشغنا يفتنا يشغنا سيد إذا قلوا أيبا ابن الجارود نيكا يفتد حديث با عبد الرزاق يفتد دشي الإمام النسائي يفتد دشي فأبن دا أكي نفيد الاعتبار كينا أتكين علم مصطلح الحديث bayan ka samu hadisi a wannan littafi sai ka shiga wannan littafi kuma kaga shin an samu irin shi ka sake shiga wannan an samu irin shi wannan ba zai yiwu ba sai ka hada abubuwa guda uku abu na farko sai ka an samu rashin lalaci tare da kai abu na biyu sai in ya zama kayi karatun abu na uku sai in ya zama kana da littafan don idan kana da littattafan kayi karatun amma kana da lalaci bincike ba zai yiwu ba idan kuma baka da lalaci amma ba kai karatu ba ga littattafai bincike ba zai yiwu ba idan ya zama babu lalaci babu karatu ga littattafai ka zama masalul ladina humilu taurata thumma lam yahmiluha ka masalil himari yahmilu asfara ka zama jaki da kayan littafi mun fahimci wannan to shi yasa a kai da baka karatu baka daina ruɗuwa ba kowane ne kaga ya zauna yana surutu ko ya tsaya yana surutu ko yana karance karance ba wai kowane ne yake zama malami ba a ilmance a'a malami shine wanda ya san alkitabu was sunna wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin malami shine wanda yazo ya riski mutane a cikin bata bata gashi tantagaryar bata yazo yana karantar da su alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sahihiya don karka manta maganar da muka ɗauko daga al-imamul hakim a cikin littafin shi ma'rifatu ulumil hadith shafi na 60 a jiya wadda muka gaya maka al-imam ahmad da al-imam ishaq bin rawiya suka ce duk wanda ake ce mishi malami amma ba zai iya tace wannan hadisi sahihi ne wannan ba sahihi ba wannan nasikh wannan mansukh matukar ba zai iya haka ba to a shar'anta ba a ce mishi malami sai dai a kira shi da sunan shi kawai to inda za a bi waɗannan ƙa'idojin yanzu in ka tattara guda ɗari da ake ce musu malam malam da wahala ka fitar da guda ɗaya fa duk hayaniya da bankaura suka haddace da tatsuniyoyi a kansu da kissoshin bible waɗanda suka zama translated into arabic bible ne kawai gashi nan na larabci ne aka yi ta ɗibowa ana fassarawa saboda suka abul ahbar da can kiristoci ne reverend fada ne sai zo sai ya tuba ya musulunta sai je ya karatu kuma sai zo ya zauna yana tafsiri in ya zo yana tafsiri in ya zo ya ga wata kissa a cikin alkur'ani sai ya hangi a cikin bible akwai wata kissa wadda suka yi daidai wa daida sai ya ɗauko bible ɗin nan kuma wannan kissa sai kuma ya fassara alkur'ani da ita ɗaliban shi da ke zaune suke saurare su ba za su fahimci daga bible ya ɗauko ba sun ɗauka malami ne na musulunci sai ya zo yana karanta musu sai ya zama ana ainihin tafsirul qur'ani bil injili kenan wa laysa hadha maqbul inda a'immatit tafsir wannan kuma ba yardajjen abu bane a wurin malaman tafsiri ka ɗauko bible ka zo kana fassara alqur'ani da shi to wallahi mafi yawancin in ka samu mutane suna tafsiri abin da suke kenan kistoshi ne na bible ba su sani ba su ma su dai tunda sun gani da larabci sai zo suna karantawa shi yasa wajibi ne ka tashi kai ilimi na mustalahil hadith wajibi ne kai ilimin usulul fiqh wajibi ne ka san ulumul qur'an wajibi ne ka san lughal arabiyya da fannoninta in ba haka ba ka kwance nadin malanta ka koma kana noma ko faskare wallahi ya fi maka kubuta in ba haka ba za ka zo ka ainihin ta surutu a cikin addinin musulunci akan jahilci kai ana kokarin a kankare maguzanci kai kuma kana kokarin gina maguzanci ka gani Allah yana cewa wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin a da can mutane suna kan bata mabayyani sai annabi ya zo yana karantar da su alkur'ani da sunna yana kau da su daga bata kenan kai kuma sai ka zo kana renewing din wannan bata din wannan batan kake sabunta shi kake gyara shi kuma ka kawo shi cikin addinin musulunci to shi yasa da a ce za a bi irin waɗannan ka'idoji da kun ga malamai sun ainihin sun zama daidai wa daida sai ya zama sai dai a ce anguwa kaza akwai malami guda ɗaya anguwa kaza akwai malami guda ɗaya guda ɗaya ya isa ya karantar da duk garin haka suke zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ibn mas'udin sai je kasar basra misali ko kufa sai zauna ya isa duk abin da suke so sai karantar da su tunda yayi karatun yadda ya kamata to amma ina amfanin wannan ya dan yi guntun karatun shi guntun arabiya wannan ya yi guntun larabci guntun nahawu guntun tafsiri dama suka ce wa hal afsada dinu illa nisfu nahawi wa nisfu arabiya wa nisfu faqih wa nisfu muhaddis komai rabi dan guntu kai duk irin waɗannan su suka ɓata addinin musulunci hadisi duk wanda ya ji an ce annabi ya ce shi ma sai zo ya ce annabi ya ce za ka waye gari a wuta ranar alkiyama idan baka yi hankali ba wallahi sai ka bincika ka tace to kuma baka yi ilimin mustalah ba in baka yi ilimin mustalah ba ba za ka iya ta tacewa ba don kawai ka ce to ai kai baka ga raunin ba to dama ya za ka yi ka ga raunin tunda akwai kwantsar jahilci a cikin idanka akwai kwantsar jahilci ko malamin hadisi yana jan hadisi kawai sahihi ne ya sani ba'ifi ne ya sani to amma kai ba malamin hadisi bane da kaji an ce annabi ya ce shikenan sai ka ce ai ai annabi ne ya faɗi sahihi ne ya aka ya zama sahihi eh wai gashi a littafi kaza zuwan hadisi a littafi kaza ba shi ke nuna ingancin shi ba sai ka je ka zauna ka yi depot ka yi zaman dirshan ka je ka koyi wannan ilimi tukuna sannan zaka zo ka iya ware kaza ka iya ware kaza bayan wannan kuma sai usulul fiqh sannan zaka iya sanin muqayyad daga mutlaq sannan zaka iya sanin khas daga am sannan zaka sanin wanda yake umumi da wanda yake mutlaq dai sai ka fayyace waɗannan abubuwa to hakan an dawo abin da ya shafi alqur'ani hakan an dawo lughal arabiyya da fannoninta nahau sarf balaga adab da duk waɗannan al'amura addinin musulunci ba karamin addini bane shekara ashirin da hudu manzan Allah yana karantawa manzan Allah ya fi kowa fasaha Allah ya saukan mashi da littafin da ya ishi mutane tun daga zamanin shi har zuwa ƙarshen duniya in baka tashi kai karatu ba yaushe zaka iya zama kana karantar da mutane addini sai ka batar da mutane shi yasa muke cewa matasa kullum kar ku rudu da irin waɗannan rubabbu waɗanda they are totally condemned sun riga sun tashi aiki kar ka damu da waɗannan sun riga sun tashi aiki na fa ne suke nema ka tashi kai karatu kai yanzu ka tana kan layi tana cikin ta iya duk abin da ake so ta iya don ka sake suka cuce ka shikenan sai ka zo ka lalace ka zama shikenan ga kanan ka zama wani sakarai a cikin al'umma Allah ya kiyaye shine sai yake cewa a waƙala da alhafiz ibn hajar al-asqalani ya takaitu akan danganta wannan hadisi ga ainihin wato ibn al-jarud kuma sai ya ce wa isnaduhu sahihun isnadin shi wannan hadisi mai inganci ne wa amma an-nawawi amma shi al-imam an-nawawi fa qala sai faɗi a cikin littafin shi al-majmu' mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da ashirin da hudu in ba manta ba tun daga farko duk sanda kaji ya ce nawawu ya ce yana cewa almajmu'u to nan ko da bai faɗi ba yana nufin almajmu'u sharhul muhazzab mun yi bayanin wannan littafi karatuttukan da so gabata to shi kuwa nawawi sai ya ce rawahul baihaqi al imam al baihaqi ya rawaito wannan hadisi bi isnadin hasani da kyakkyawan isnadi duk waɗannan maganganu ba su saba wa juna ba dan kowanne yana hukunta isnadin da ya samu ne الإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله يا هكنت إسناد ابن الجار نيتي وصحيح الإمام النووي الله يجكنشي يا هكنت إسناد أينهم بيهقيني يتي إسناديني حسن to in ka tattara shi ne wannan hadisi zai zama ainihin wato isnadin shi da shi kanshi hadisin hadisi ne mai inganci dan haka wannan hadisi akwai mahallin shahid a ciki shine in an tashi yin sallah za a iya hada maza da mata a yi musu sallah din gaba daya sallah daya maza gaba mata suna daga can ainihin daidai da alqibla الثاني حديث نبي محمد ناصر الدين الألباني يكي نوني قريشي عن عمار مولى الحارث بن نوفل دقى عمار وانده يكي برلن باواني نحارث بن نوفل ولا يا كسكشي أكو أتكين إلمي أكوي ولا حلف وولا إسلام وولا إتك كمثل ولا إسلام وولا إتك وولا حلف وولا إتك كمثل الجعفي ma'ana duk sanda kaji an ce maula din nan maula yana zama wanda ka musulunta a wurin shi maula yana kuma zama wanda yake shi ya siyo ka ya yanta ka maula kuma yana zama wanda kuka yi abota ta zaman lafiya da taimakawa juna in wata musiba ta samu to nan sai aka ce maula al-harith bin naufal ko ka ce bararren bawa na al-harith dan naufal ko kuma wanda yake ya musulunta a hannun alharis dan naufal ko kuma waɗanda sun yi alkawarin zaman lafiya da alharis dan naufal in ka je ka bincika cikin kutubun rijal tahzibut tahzib da makamantansu sai su fayyace maka wannan irin wala din ne anan amma dai maulal haris ibn naufal so da dama an kaji sun ce maula din sun yi shiru to suna nufin ainihin wala na itiq cewa wane ne yantar da kai in wane yantar da kai shikenan sai ka rinka ce mishi maulanka mai gidanka shi kuma yana ce maka maula shi ma ma'ana kai kuma yaron gidan shi duk sunan yana daga cikin al'abzat kalma ɗaya ce amma mai gidan sunan shi maula yaron gidan shi ma maula za a ce annahu shahida jinazata ummi kulsum wabniha shi ammari din da yake maula na haris dan naufal ya halarci wurin gawar ummu kulsum matar umar da ita da ɗanta zaidu faja'ala al-ghulama mimma yalil imama sai ya sanya ainihin liman shine yake ma'ana yaron sai aka sanya shi shine kusa da liman wa wubi'atil mar'atu wara'ahu ita kuma wannan mace sai aka sanya ta bayan yaron ma'ana da aka sanya yaron a gaban liman sannan bayan kuma wannan yaro sai aka dauko matar aka sa uwar shi kenan fa salla alaiha sai shi ainihin ammar din sai mata sallah fa ankartu zalika yace sai a ba shi ammar ammar ke bamu labari yace sai liman yayi mata sallah fa ankartu zalika ni ammar din sai ne musun wannan abu yaya akai haka wa fil qaum ibnu abbas amma a cikin jama'ar akwai ibnu abbas wa abu sa'id al-khudri da abu sa'id al-khudri wa abu qatalata wa abu huraira duk waɗannan sahabbai waɗanda aka faɗi a dazu fasa'altuhum an zalika sai na tambaye su game da haka fa qalu sai suka ce hadhihi sunna ai wannan sunna ne to kaga a waccan riwayar dama cewa akai fa qala rajulun sai wani mutum ya ce to wannan mutum ka ji shi anan shine gashi shine ammar maula din alharis din shine wannan musu sai aka ce mishi wannan sunna ne to duk sanda sahabi ya ce kaza sunna ne to yana nufin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka wannan hadisi yana da hukuncin marfu'i a danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akhrajahu abu dauda al-imam abu dauda ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na biyu shafi na 66 wa siyaqu lahu lafazin da aka kawo na al-imam abu dauda ne wa min tariqihi al-baihaqi ta hanyar al-imam abu dauda baihaqi ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na hudu na sunan al-kubra shafi na 33 wa nasa'i da al-imam an-nasa'i mujallad na daya shafi na 280 wa ziyadatani lahu ƙari ɗin nan guda biyu da aka samu na bayani a cikin wannan riwaya inda aka ce wa wubi atil mar'atu wa ra'ahu fasalla alaiha ƙari na farko kenan ƙari na biyu kuma fasa altuhum an zalika ƙari na biyu to duk wannan lahu na shi imamun nasa'i ne wa isnaduhu sahihun ala sharti muslimin isnadin wannan hadisi ya inganta a bisa sharatin muslim wa qala an-nawawi al-imam an-nawawi yace a cikin littafin shi al-majmu' mujalladi na biyar shafi na 224 wa isnaduhu sahihun isnadin wannan hadisi mai inganci ne Muhammad Nasiru Din Al-Albani ya ci gaba da ɗauko maganar Nawawi, Nawawi ya ce wa Ammarun haza wannan Ammar ɗin da aka faɗi tabi'iyyun tabi'i ne maulan libani Hashim bararren bawa ne har wa yau na bani ainihin Hashim to kaga a can an ce maulal Haris dan Naufal nan kuma an ce maulan libani Hashim duk ma'ana ɗaya ce kamar ka ce wane bawan Hausawa ne kaga kabilar ka faɗi a cikin Hausawa kuma sai ka ce wane bawan Ahmad ne Ahmad Bahaushe mun fahimta can karka ruɗa an ce ai bawan bararren bawa ne na Haris dan Naufal nan kuma an ce ai bawan Banu Hashim ne kabila Banu Hashim can an faɗi sunan wanda ya mallake shi din ne yan tashi nan kuma an faɗi cikin kabilar da ainihin aka yanta shi ne wattafaqu ala tawfiqihi yace duk malaman hadisi sun haɗu akan cewa amintaccen mutum ne shi wannan mutum وقال البيهقي الإمام البيهقي يتي ورواه حماد بن سلمة حماد بن سلمة يرويت لنا حديثي عن أمار بن أبي أمار لقى أمار عن أبي أمار دون كيفية الوضع بنحوه أما أتكن وانا رواية بأسام أينهم بياني أكن يد أكا أجي يالا يد أكا أجي ما تربى وذكر أن الإمام كان ابن عمر يتي الإمام شيني ابن عمر قال يتي وكان في القوم الحسن والحسين shi ya ƙara bayani da cewa a cikin mutanen ma akwai alhassan da hussein wa abu huraira da abu huraira wa nahawun min samanina min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam da wajen mutum tamanin cikin sahabban annabi kaga suna da yawa kenan ورواه الشعبي يتي الإمام الشعبي ما يروي تونا حديثي فذكر كيفية الوضع sai ainihin al'imamin sha'abi ya faɗi yadda aka jeranta wannan yara da waɗannan mata bi na hawihi irin wancan wa zakara annal imama kana ibn umar shi ma yace limamin dai shine abdullahi dan umar walam yadhkuri su'ala amma a tashi riwaya shi bai faɗi tambayar da wancan mutum ya ba cewa fa sa'altuhum an zalika din qala sai shi ainihin hammadu a tashi riwaya sha'abi a tashi riwaya yace wa khalfahu ibn al-hanafiyya a bayan ainihin liman akwai muhammad dan hanafiya wal Husain da Husaini wa Ibn Abbas da Ibn Abbas kaji ahlul baiti kenan wa fi riwaya a wata riwaya wa Abdullah ibn Ja'far da Abdullah dan Ja'far daya daga cikin ainihin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya shahada da aka ainihin tura su yaki na Jaishul Umara iman kawo karatu da tarihin wannan yaki a can baya to aka ce hadda shi ma'ana da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da ma waɗanda suke bangaren mutan gidan shi ne suna wurin wannan sallar gawa kuma waye limamin wa suka bi sallah ibnu umar kuma ibnu umar ba shi da goyon baya akan ko ɗaya daga cikin waɗannan fitintunu da aka rinka yi bai goyi bayan ɓangaren su aliyu ba bai goyi bayan ɓangaren su muawiya ba sai ya tsaya ne musu addu'ar allah ya shiryar da su saboda manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya hana in fitina ta faru a tsakanin musulmi ba a son ka shiga ba a son ka shiga ka goyi bayan wani sai ka koma gefe guda shi yasa kuka ga duk fitintunin da kuke ta yi a garin nan sai dai a kyale ku saboda an san fitina kuke sai dai a yi muku addu'a allah ya kyale ku allah ya shiryar da ku amma ba za a shiga a goyi bayan ku ba to ku kuma da yake kuna da dan taɓo hankali a cikin ilimi to duk wanda bai shiga ya goyi bayan ku ba sai ku ce kafiri ne amma su sai ba su ɗauki wannan ba in baka goyi bayan su ba shikenan baka goyi bayan su ba baka goyi bayan waɗancan ba to ka nuna ba ruwanka kenan to su ma ba ruwansu da kai to amma ku na ku sai ya zama ya saba ku dole ne mutum ya goyi bayan ku in ba haka ba shi kafiri ne to bambanci kenan irin sunna da sahabbai suke bi da irin sunna da mutane ke bi yanzu daga ƙarshe shi yasa su duk waɗannan fitintunu da suka yi ba su yi ta'asiri a kansu ba ana wannan fitina amma wani zai Allah ya shiryar da mu المسألة التاسعة والستون محمد ناصر الدين الألباني يتي مسألة ستين ترى ويجوز أن يصلى على كل واحد من الجنائز صلاة يا حلتا a ware kowace gawa a yi mata sallah ita kadai ai aka ce ya halatta a hada su gaba ɗaya ko to kuma ya halatta a yi sallah kowace a yi mata ita kadai li'annahu al-aslu saboda wannan shine asali wa li'anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama fa'ala zalika fi shuhada'i uhud saboda annabi shi ma ya taba yin haka ga shahidan waɗanda suka yi mutuwa uhud wa fi zalika hadisani albani yace akwai hadisai guda biyu akan haka duk wanda yace maka kaka karanta littafin albani rabu da shi zindiki ne yana koya kafirci da nifaka a cikin zuciyar shi ne in ba haka ba ka karanta ka ga abin da ke ciki mana ake bincike a cikin bible ko ba bincike cikin bible ba bincike cikin littafin futuhatul makkiya na ibnu arabi bala'in da ke ciki ba ta ina da yawa ba jawahirul ma'ani na aliyul harazimi ba ana bincike ciki ba to amma nan saboda sun ga sunna ce saboda kana karanta littafan albani a tsakanin dan lokaci kaɗan zaka zama malami tunda yana kusanto idan yana da wani ainihin tsari shine taqribus sunna baina yadayil umma kusantar da sunna annabi gaban al'umma sai kaga littafi sai ce maka kaza kaza sai ce saboda annabi ya ce kaza annabi ya ce kaza kaga yanzu zaka san hadisai da yawa to wai su abin da suke so su malaman su sun san ba su da lokacin karatu kwakwalwarsu ta tashi aiki ko kuma suna da lokutan tafiya neman kwangila da sauransu ba za su sami yin karatu ba to kai kuma in aka barka haka ka zage matashi kafin su dawo neman kwangila da neman sadaka da zuwa addu'a kai ka riga ka zama malami to sai su ce ka daina karanta waɗannan littattafai sai su kage ka wuri ɗaya suna nan yadda suka kage ka nan su dawo su same ka dan abin da suka dora maka akan haka zaka mutu akan haka zaka rayu amma ba haka ba ku bar mutane su karanta mana ya rubuta duk wanda ya faɗa maka muguwar kalma ya ce wane kaza kaza ne sai ce tafi ka je ka saurare shi ai zaka ji wane kaza kaza ne sai ce tafi ka je ka karanta littafin shi ai zaka gani amma sai ya zagi mutum sai ya ce amma kar ka sake ka je wurin wa'azin shi zai batar da kai sai ya zagi malami sai ya ce kar kuma ka karanta littafin shi zai batar da kai ƙarya yake zindiki ne shi don idan mutumin kirki ne sai ya ce ai wani kaza kaza sai ce ku duba littafin shi ku gani mana ku saurari kasa din shi ku ji abin da ya faɗa mana to ana neman a shiryar da kai kenan amma sai ya gaya maka ƙarya sai ce amma kar ka saurara kuma Allah ya ce in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu ko liman ne ya tashi ya faɗa maka maganar banza wadda take ta cin mutuncin wani ce a yanzu sunan shi fasiki sai an bincika ta tabbata gaskiya Allah ya ce in ja'akum fasiqun binaba'in in wani mutumin banza ya zo muku da labari fatabayyanu to ku tashi ku bincike an tusibu qauman bi jahalatin dan kada ku afkawa wasu mutane da kuskure ko da rashin sani fa tusbihu ala ma fa'altum nadimina ku waye gari kuma kun yi nadama daga baya sai mutum kaga ya zo ya ce malam mu dai muna son a gafarta mana dan da sun ta gaya mana kaza sai daga baya da muka samu kasad muka ji sai ko muka ji a shekarya ne sai da muka halarto majalisin karatu sai muka ji a shekarya ne wane ne yace ka saba ka'idar qur'ani da saba ka'idar qur'ani ita ta saka ka a wannan hayaniya duk abin da suka gaya maka kowa ya rawanin shi ko yana tabo sama ba karewar barazana ba kenan duk ba barazanar banza ba ce fafa lolo ne fa wallahi duk fafa lolo ne ba komai a ciki sai wannan naɗin kamar sarakunan maguzawa duk maganar da ya gaya maka tafi ka je ka bincika in ya gaya maka magana bai kawo maka dalili ba ka watsar mishi da maganar shi mana annabi sallallahu alaihi wasallam in yi magana sai ya ce faqra'u in shi'tum ku karanta ai Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza amma sai wai mutum ya tashi wai sai ya magana sai ya gama an ce ina dalili wai sai ya ce ba ku yarda da ni ba ne to yaushe za mu yarda da kai kawai barawan imani barawan imani ne fa kawai duk wanda ya miƙe magana ina dalili ko ba ku yadda da ni bane to waye yadda da kai dama dama yaddan mu da kai kawai kace Allah ya ce annabi ya ce in baka ce haka ba ba a yadda da kai ba ai ba zamanin maguzanci bane ai an tuba Allah ya kiyaye to shine sai yake cewa wa fi zalika hadisani akwai hadisai guda biyu akan haka al-awwal hadisi na farko an Abdullah bin Zubair daga Abdullah dan Zubair sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mun kawo tarihin shi a karatuttuka da suka gabata وتقدم في المسألة التاسعة والخمسين يتي وانا يا جبات أتكن أينهم مسألة خمسين ترى الحديث الحديث الثاني حديث نبي صفحة الثانية والثمانين أتكن شافي أينهم واتو تمانين دبيو أتكن واتنصو هو النسخة كنا وديك كفا هجا ديتا أما أولا النسخة سابوا دك هنمو شافي ندري إيدا شدني وانا حديث دنيا كاوشني أما كمان تابا حديث عبد الله بن زبير وان ديتي النبي صلى الله عليه وسلم هل لنك كاو متعنان دسك متو أولين ياكو yakin Uhudu ana aje su ɗai ɗai ɗai ne musu sallah shine dalilin da Albani ya kafa sai ya ce ka duba ga shafin da zaka koma can baya ka je zaka gan shi asani hadisi na biyu dama ya ce hadisai biyu ake da su akan wannan matsala ko to an ibnu abbasin daga ibnu abbasin qala ibnu abbas ya ce lamma waqafa rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ala hamzata amara bihi fa huyya ila al-qibla thumma kabbara alaihi tis'an ثم جمع إليه الشهداء كلما أتي بشهيد وضع إلى حمزة فصلى عليه وعلى الشهداء معه حتى صلى عليه وصلى على الشهداء وعلى الشهداء اثنين وسبعين صلاة صلى الله عليه وسلم yace hadisi na biyu da muka samu daga ibnu abbasin Allah ya ƙara mishi yarda qala to ka sani duk sanda ka kawo hadisi sai ka yi ɗayan abu biyu in ba haka ba fa ba za a karba ba ko dai in ka zo ka kawo mana isnadi in ka ce manzo Allah ya ce sai mu ce ya akai manzo Allah ya ce sai ka ce malam wane ya bani hadisi ya samo daga wane ya samo daga wane ya samo daga wane ka kawo waɗannan sarƙoƙi sarƙoƙi sai an zo an bincike su ɗaya ɗaya yace ko ba makaryaci yace ba mutumin banza yace babu sakarai yace ba mai mantuwa sai an tabbatar duk mutanen kirki ne an fahimci wannan ko idan ba za ka iya kawo isnadi ba to in ka ce annabi ya ce sai ka ce daga sahabi kaza to kasan hadisin sai ka ce a duba littafi kaza littafi kaza in an duba wannan littafi to za a samu wannan isnadi kenan amma kawai ka zo ka ce annabi ya ce kana rayuwa a karni na goma sha biyar tsakaninka da annabi sallallahu alaihi wasallama shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu ka zo ka ce annabi ya ce kawai kuma ku da ike wawaye ne mutane sai ku ta tara mishi sadaka sai ta jefa mishi sadaka shi yasa kowa ya sa bakin shi takunkumi wallahi matasa suna nan suna karatun mustala kana zuwa kace annabi ya ce sai a ce kawo isnadi babu isnadi ka yi takariji a wannan littafi babu to zauna kar ka sake tashi shikenan an gama da kai yace lamma wa qafa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala hamzata lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya akan hamza sai kaga ya dige dige yana nufin hadisin na da tsawo ya kawo shi a takaice ne amara bihi fahuyi a ilal qibla sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da umarni cewa a daidaita Hamza a juyar da shi ya kalli alqibla kun ji dalili da ke cewa mamaci in za a yi mai sallar gawa sai an juya shi ya kalli alqibla mu da ke yammacin duniya nan da ke Najeriya misali sai mu ce ya kalli gabas kenan mun fahimci wannan ko wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram duk inda ka fito sai ka fuskantar da fuska ka ta kalli ka'aba to ina waɗanda suka yi sharri suka ce wai mu yan izala wai muna juya gawa wurin sallah ta kalli yamma muna juya gawa wurin kabari ta kalli yamma muna son ku kawo mana tarihin gawa ɗaya da shaida mutum biyu mutanen kirki ba makaryata ba yan uwanku akan haka fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين in ba za ku iya ba shikenan sai ku ji tsoron Allah ku daina ƙarya wai saboda su ɓata addinin Allah bayan Allah suka tashi sai ga ƙasar nan a cikin duhun bid'a da zalunci da kafirci da shirka da fasikanci da duk wani saban Allah da aka taɓa yi da kuma ake yi a wata ƙasa aka zo babu irin wanda ba a yi a ƙasar nan bayan Allah suka tashi suna wa'azi gari gari anguwa anguwa masallaci masallaci zaure zaure nasiha suka rinka bin malamai ɗaya bayan ɗaya a sirrance da a sarari duk yadda ake sai da suka tashi suka yi nasiha amma kawai sai aka samu wasu zindikai sai su tashi suna son su ɓata su ai an samu wani daga cikinsu ya sai nono ya kai wa uwar shi ku kawo mana shi mu gani an samu wani ya sai rago ya kai wa uban shi Allah ya tona asirin ku makaryata ne ku sai sun zo sun bada labari a ina ne sai a ce fatas kuma fatas kuma eh to sai ka je ka bincika sai a ce ina aka zaure ne sai ka dawo ka tafi ka zaure kana zuwa sai a ce a'a taraba state ne aka yi wannan abu kai ka gani sai ce a gaban shi aka yi suka ɗauki hoton bishiya suna yawo da ita ga ta nan bishiya ta kame wai an tsaya an ce in izala gaskiya ce wannan bishiya ta kame wai sai ta kame suna ta yawo da wata busa sun je sun ɗauko wani gawo ya bushe ana ta yawo da shi gashi nan da kunnuwa take take haka suka yi ta siye sannan ga kan ɗan izala ya zama jaki suka yi ta yawo ai na ce muku ni na san wanda kanshi ya zama jaki bari dai tarihi ya kama ran da tarihi ya kama za a zo da littafi za ku ji wanda kanshi ya zama jaki ai bari tarihi ya kama tukuna ai karatu ne ko ran da yazo za a jawo littafin ka gani waye kanshi ya zama jaki dan izala ne ko kwadan zaka gani ka yi hakuri ana karatu ne a hankali insha Allah mun fahimci wannan da kyau ko to dama abin da shine lokacin suka tsaya suka yi ta zage zage suka yi ta zage zage suka yi ta zage zage lokacin nan malaman mu suka ce ku je ku yi karatu ku je ku yi karatu ana ta karatu su kuma suna ta zagi shikenan aka waye gari lokaci guda Allah ya tofa albarka cikin karatun matasa matasa suka tashi suka karatu shikenan yanzu matashi ɗaya sai tashi na kadin ɗariƙar tijjaniya baki ɗaya buji-buji da ita ta ɗauko kadiriya ya buji-buji da ita duk sai ya gama da su gaba ɗaya babu abin da za su ce tun da su me suka ɓata lokacin su wake-wake rangaji wai kai ta zikiri har sai ka an ce mahaukaci ne yaushe manzo Allah zai faɗi haka wai kai ta yin zikiri har sai an ce kai mahaukaci ne mun fahimci wannan da kyau ko to gashi addinin mu kenan mu musulmi cewa mamaci za a juya da fuskar shi ne ya kalli gabas kuma in aka yi mishi sallah ba fuskar shi na gabas ba da kuskure wajibi wannan sallah ba ce ba sai an dawo an sake ta da a ce za a kwantar da shi fuskar shi ta kalli yamma da kuskure ko ta kifa ƙasa ko sama sai da aka gama mishi sallah aka je aka rufe shi a kabari sannan sai aka zo aka gane ashe haka aka yi mai sallah dole za a zo a tsaya a tafa kabarin shi a gaba a sake mai sallah waccan ba ce ba da a ce za a saka mutum ba tare da an juyar da fuskar shi ta kalli alƙibla ba wajibi za a kwakule kabarin shi in dai ba an san cewa ya riɓe ba a gyara kwanciyar shi ya juya ya kalli alƙibla wannan shine addinin da muke wa Allah dalili saboda gashi aka ce lamma wa kafa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala hamzata lokacin da manzon Allah ya tsaya akan gawar hamza zai mishi sallah amara bihi fahuyyi'a ila alqibla sai annabi ya bada umarni aka juya shi aka daidaita shi ila alqibla ya kalli alqibla thumma kabbara alaihi tis'an sannan Allah manzon Allah ya wa Hamza kabbara guda tara kabbara sallar gawa guda tara daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana yin hudu wani lokaci ya yi biyar wani lokaci ya yi shida wani lokaci bakwai har zuwa tara manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yi shi yasa idan malaman fiqh sun ce idan liman ya wuce kabara hudu kai sallama ka rabu da shi sai a ce a'a malaman fiqh Allah ya ji kanku amma addinin da manzan Allah ya zo da shi shine daidai babu kuskure dan haka za a za a yi kuma mu muna yi in an zo sallah za a zo akwai babi da za a ware in an zo sallar gawa wani lokaci mai hudu wani lokaci mai biyar wani lokaci mai shida in ka gudu oho wani zai zo duk wanda ko ga an tsaye da sunna ya gudu wallahi alheri ne taimakon mu Allah yayi da ya zauna to wallahi da za kawo mana cikas a cikin tafiya duk wanda ko ga an yi wata sunna ya gudu to mu yi wa Allah godiya babu alheri a cikin zaman shi tare da musulmi masu bin sunna shi yasa Allah ya koran mana shi don in ya zauna din ba zai sunnar ba zai kuma ta kawo ta neman kawo cikas to amma ya tafi kuma in baka yi sunna ba yanzu ɗanka zai yi ko jikanka zai yi ko yarka za ta yi duk yadda za ka nemi ka ki sunna ai an riga an gama ba dai ka haihu ba to sunna annabi na da rabo a gidanka insha Allah sunna annabi na da rabo a gidanka ka gama bala'in ka tsaf sai ga ɗanka ya Allahu akbar ya runguma hannu yana sallah ya tashi jilsatul istiraha ya dunkule in kai magana kuma dama shi bai san kima ka ba wannan dunkula hannun da ya to fa huwa ahara ilaika summa jama'a ilaihi shuhada Allah lokaci zai zo za ku ga cewa wanda wanda yake fada da sunna fa wanda yake fada da sunna lokaci zai zo dukan shi za a yi zamanin sahabbai haka suke yi in so ga kai bid'a sai su maka duka Abdullahi dan Umar suka yi sallah tare da wani mutum sai ga wannan mutum yana riga liman ruku'u da sujuda da sauransu ana sallama abdullahi dan umar ya kama shi mishi duka yace sake sallah jahilin banza la sallaita wahdaka wala bi imamin iqtadaita kai baka yi sallar ka kai kadai ba kai kuma ka zo zaka bi liman kuma baka koyi da liman ba tunda kana riga liman yin ayyuka to da kai kadai kai sai ka karata can da da liman kake kuma sai ka bari sai liman yayi zaka yi to zamani zai sake zuwa don manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce bada al islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba'i wannan hadisi al-Imam Tirmidhi da sauran malamai sun fitar da shi da isnadi sahihi har al-Imam al-Hafiz Ibn Rajab al-Hanbali ya littafi ya sa mishi Kashful Qurba fi wasfi hali ahli al-ghurba bayani game da waɗanda za a zo a ganin su a rinka ganin su baki ai sun kawo bakon abu sun yace waɗannan mutane manzo Allah yace tuba lahum tuba din nan an fassara ta da abu biyu tuba aka ce shajaratun fil janna wata bishiya ce a aljanna sai in ka dace da zamanin da kai aiki da sunna mutane suna zagin ka cewa ka kawo bakon abin ba haka ba za ka samu wannan bishiya a aljannar ka ba sai ka yi zo lokacin da ya zama ka yi sunna mutane sun ce ya kawo bakon abu to za ka ci wannan bishiya za ka sanganta cikin aljannar ka in ba haka ba sai dai ka ci wata ba za ka kai darajar wannan tuba ko kuma addu'a ce annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa tuba lil ghuraba'i alherin Allah da albarkar shi ya kai wa waɗanda ake gani sun zo da bakon addini wanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam to ka duba ka ga matukar zaka ce wa mutane annabi ya ce za a ce to ai wannan sabon abu ne ma sami ina bi hadha fi fil millati akhirah mu dai bamu taba jin wannan ba iyaye da kakanni iyayenku da kakanninku ai ba su samu gata bane haka Allah ya musu gori yace litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafiluna an zo da qur'ani ayi wa mutane wa'azi mutanen da iyayensu da kakanninsu ba su samu wannan darajar ba yanzu dan Allah iyayenmu da kakanninmu sun samu wannan daraja ba kalangu aka yi ta kaɗa musu ba mata suna rawa suna gwatsu ko ba haka ake anan muciya ba ai alhamdulillah mu haifafin muciya ne sai dai mu bada tarihi kunne ya girmi kaka da matan muciya nan wane mutum in aka ce ana suna ko biki gaba ɗayan kwararren nan ya mutu da matan liman da matan shugaban jahilan anguwa da kowa za a zo ana rawa ana gwatsu ana liƙa kuɗi maza kuma su ne ɗan rawar banjo ga su nan ba a addini sun samu wannan gatan a lokacin nan wanda ya zo zai yi addini shi kuma sai a koma ana biya mishi addinin karkatacce sai su danka mishi ɗariƙa min albala'i ilal balbala ka gani in ba za ka yi ruwan banjo ba zai ka zo su manna maka ɗariƙa kuma shi kenan to haka aka zauna litunzira qauman kenan ma unzira aba'uhum iyayensu ba su samu wannan galihun ba wa hum ghafiluna ba su ma ji labari ba wallahi ba su samu labari ba wa yake magana manzon Allah shekarun da suka wuce sam an manta da shi an aje shi gefe guda mutane sai harkarsa suke waɗanda za su yi addinin duk wanda ya tashi sai dai ka ji ya ce saboda karamar shehu Ahmad Tijjani saboda karamar shehu da Bello saboda karamar Sayyidi Abdul Qadiri manzon Allah fa an manta da shi gaba daya duk wanda ka taba ba wanda zai ce mu muna bin ɗariƙar manzon Allah sai dai ya ce yana bin ɗariƙar Tijjani yana bin ɗariƙar Qadiri yana bin ɗariƙar Shazili yana bin ɗariƙar kaza su kenan inda suka faɗi suka tashi to ba su samu wannan galihun ba to haka Allah ya wa mutanen maka gori ya ce wannan qur'ani an zo da shi ne don aiwa mutanen da yake iyayensu ba su samu wannan galihun ba to alhamdulillah mu ma haka aka tashi a kasashen mu nan shine yanzu ake son a gyara abubuwan da mutane suka yi asara in ba haka ba sai ka samu sasar mema mai gida shekarar shi saba'in a duniya shekara saba'in amma bai san farillan alwala guda bakwai ba shekarar shi saba'in ko da a tsakanin kowace shekara goma zai haddace guda ɗaya ai ya kamata a ce ya haddace ko amma shekarar shi saba'in bai san farillan alwala guda bakwai ba shekarar shi saba'in amma a duniyan nan in ka ce mishi mai rukunan musulunci bai san su ba da haka yake sallah da haka zai mutu ya je haɗu da Allah ya mutu ga bakin zunubin tsiya kuma sai ce sai bayan kwana uku za a yi mai addu'a bayan ya gama cin duka ya gama cin duka addu'a mamaci na mutuwa manzo Allah ya ce a tsaya kan kabarin shi a fara addu'a sahabin annabi ya ce ai addu'a gwargwadon yadda za a yanka a fede a raba naman raƙumi awa nawa kenan zai ci to abin da sunna ta ce kenan mun fahimci wannan da kyau ko to amma fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum abin da aka ce mutane su sai suka ƙi yin shi madadin a tsaya ana wannan addu'a a makabarta a daɗe ana yi kowa kuma addu'a shi zai yi ba wani ne zai ce kul huwallahu kafa uku falaki da nasi ka kifar da garin kuma kowa ya tsaya addu'a shi ya daga hannu ya kalli alqibla ya tashi addu'ar sai kama hanya ya tafi amma ka ji yadda za a daɗe kana dawowa kuma kai office zaka wuce office kai zaka je ainihin gonarka wuce ba zaman makoki zaman magulmaci ne ba zaman makoki ba zaman gulma ne ake wannan yana daga cikin bid'a to da a ce za a bi wannan tsarin to da shi kenan to amma daga zuwa makabarta kul huwallahu kafa uku fatiha sun shafa falaki da nasi kaza kaza sun shafa duk kun gama jawo mamata bala'i dan fodiyo yace duk wata aya ta qur'ani in aka karanta ta a makabarta an ba siffa addu'a bace sai an tada matattun an ce ga aya ana biyawa yaya kun yi aiki da ita mutum nawa ne suka yi aiki da kul huwallahu ahad Allah shine kwaya daya Allahu samad Allah shi kadai ake nufi da bukata lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad tsakaninka da Allah a rayuwarka ka dayanta Allah ka dayanta Allah aka samu katan kaho da layo a kofar gidanka ka dayanta Allah ka tafi wurin boka ko dan bori ko dan duba ko dan tsubu ka dayanta Allah wani kato zai je ya dauki jini na haila ko jinin wani abu na kazanta ya zo ya rubuta alqur'ani ya baka kasha ka dayanta Allah kenan to yanzu mutum nawa da suke kwance a makabarta suka yi aiki da ma'anar kul huwallahu to duk sanda kowa karanta sai kun ja musu waɗannan tambayoyi shi yasa ba kyau a karanta wani abu na alqur'ani a makabarta sai dai siffa addu'o'i rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman Allah ka dukan mu da ƴan uwan mu da suka riga mu lahira da imani hadisi da ake cewa wanda ya karanta kul huwallahu kafa goma sha ɗaya ya sadaukar wa matattun gurin za a yi mishi gafara gwargwadon yawan matattun gurin wannan hadisin ƙarya ne ba daga bakin manzon Allah ya zo ba ba hadisi bane ƙarya ce kawai aka aka danganta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka dubi duk inda hadisin ƙarya yake duk inda hadisin ƙarya yake sai an kwakuso mishi falaloli saboda mutane su kwadaito akan yin shi wanda ya je ranar juma'a ya karanta wa uwarshi da ubanshi ko kuma uwarshi ya tsaya kan kabarin ya karanta suratu yasin Allah zai gafarta mishi tun daga wannan juma'a har wata juma'a duk hayaniya da ban kaura ne wannan kana zuwa ka tsaya kan kabarin uwarka ko ubanka kai mishi sallama assalamu alayka ya abati ka juya fuska ka ta kalli daidai sai ta inda fuskar shi take kai mishi sallama assalamu alayka ya baba kai mai sallama kenan sai me sai salati sai kuma ka juya sai ka kalli gabas alƙibla sannan sai ka ɗaga hannu ba wai ka tasa kabarin a gaba ba kabarin yana baya ba a tasa kabari ana addu'a ba kyau sai ka sa kabarin a baya sai kuma ka yi mishi addu'a Allah ka ji kanshi Allah ka yi mishi kaza rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira Allah ka yi musu gafara ka ji kansu kamar yadda suka yi tarbiyya ta ina karami abinda sunna ta ce kenan amma kar ka je ka tambayi wani shehu na cikin kabari ya biya bukatar ka ko kuma ka roki Allah wata bukata a wannan wuri din duk ka saba wa shari'ar da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da ita Allah ya kiyaye na'am a addu'a na ce addu'a na ce salati a manta ne addu'a addu'a kabarin annabi ne in aka je za a yi addu'a ai za a yi mishi sallama kuma a yi salati an fahimci wannan ko a yi mishi sallama sa'annan a yi mishi salati manzo Allah yace duk wanda ya je kabari na ya tsaya ya mini sallama ya mini salati Allah zai dawo min da raina in amsa mishi al-imamu Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi to shine aka ce summa kabbara alaihi tis'an sa'annan sai mishi kabbarbari guda tara summa jama'a ilaihi shuhada sannan sai aka annabi ya rinka tattaro shahidai yana hada kusa da hamza yana ainihin yi musu sallah kullama utiya bi shahidin wudi'a ila hamza duk sanda aka zo da wani shahidi sai a hada shi tare da hamza fa salla alaihi sai annabi ya sake wa hamza sallah wa ala shuhada ma'ahum kuma ya sake wa waɗannan shahidai tare da ainihin hamza din hatta salla alaihi har sai ya zan yayi wa hamza sallah din da farko aka kawo hamza aka ajiye annabi ya mai sallah sai kuma ya ce a kawo shahidi wani sai a aje shi kusa da hamza sai annabi ya sake yi wa hamza sallah kuma ya sake yi wa wannan mamaci da aka kawo yanzu sallah sai sa a sake kawo wani annabi ya sake wa hamza sallah sannan ya wa wannan da aka kawo yanzu duk wanda aka kawo sai an sake wa hamza tukuna sannan a sake a yi mishi kuma wa ala shuhada'i annabi sallallahu alaihi wasallama yi sallah ga hamza da sauran waɗannan shahidai isnaini wa sab'ina salatan sallah saba'in da biyu manzon Allah ya a lokaci guda mun fahimci wannan ko fa salawatullahi alaihi wa salamuhu akhrajahu at-tabarani fi mu'jamihi al-kabir al-imam at-tabarani ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi al-mu'jam al-kabir a mujalladi na uku shafi na ɗari ɗaya da bakwai da shafi na ɗari ɗaya da takwas min tariqi muhammad bin ishaq ta hanyar Muhammadu ɗan Ishaq Muhammad ɗan Ishaq ya ce haddasani Muhammad bin Ka'ab Muhammad ɗan Ka'ab ya bani hadisi Al-Qurazi Muhammad ɗan Ka'ab Al-Qurazi wal Hakam ibn Utayba da kuma Al Hakam ɗan Utayba an Miqsam wa Mujahidin anhu daga Miqsam da Mujahid suka karɓo daga ainihin shi ainihin wato Muhammad ɗan Ishaq ma'ana Muhammadu ɗan Ishaq ya ce ainihin Muhammadu ɗan Ka'ab al-Qurazi da alhakamu ɗan Utaiba sun karɓo daga Muqsim da Mujahidin Anhu daga shi ainihin wato a Muhammad ɗan Ka'ab al-Qurazi ma'ana Ibnu Ishaq Ibnu Ishaq mai littafin Sira wal Maghazi shine ainihin aka samo hadisin ta hanyar shi shi kuma ya samo hadisin ta hanyar Muhammadu ɗan Ka'ab al-Qurazi malami na ɗaya kenan malami na biyu alhakamu dan utaiba su kuma waɗannan malamai daga ainihin muqsam da mujahidin mujahid kuma anhu daga ibnu abbas an fahimta mujahid daga ibnu abbas wannan anhu alhaqu damirun yaudu ila ibn abbas qultu ni muhammad nasir din albani albani mai littafi sai nace wa hadha sanadun jayyid wannan isnadi ne gyararre mai kyau mai nagarta rijaluhu kulluhum thiqatun mutanen da suka waito wannan isnadi dukkanin su amintattun mutane ne wa qad sarraha fihi Muhammad ibn Ishaqa bit tahdith kuma a cikin wannan isnadi Muhammad dan Ishaq ya fito kalara ya ce haddasani dan haka fazalat shubhatu tadlisi dan haka shubha rikici da ake tunani na kasancewar shi mudallisi wannan shubha ta gushe mun yi bayani akan Muhammad dan Ishaq a lokutan da suka wuce game da tadlisancin shi sai albani ya ce wa yabdu annal imam suhaili والحافظ ابن حجر lam yaqifa ala hadha al-isnad yace a zahiri dai ina ganin al-imam suhaili wanda ya sharhin ainihin sira ta ibnu ishaq din wanda take da suna ar-rawdul unuf wannan sira ana buga ta a cikin mujalladi biyu juz'i hudu ko da an yi mata sabon bugu yanzu a cikin ainihin juz'ai hudu din ta ɗaya ɗaya ɗaya haka to shine yake cewa ina ganin waɗannan malamai guda biyu da shi suhaili da ibnu hajirin lam yaqifa ala hadha al-isnad ba su sadu da wannan isnadi ba faqala فقد قال الحافظ في التلخيص دومين الحافظ ابن حجر يا فدي cikin تلخيص الحبير جزء na biyar shafi na 153 da shafi na 154 yace wa fil babi aidan hadith ibn abbas har wayo a cikin wannan babi akwai hadisin ibn abbas rawahu ibn ishaq ibn ishaq ya ruwaito shi qala ibn ishaq yace haddathani man la attahimu am miqsam maula ibn abbas an ibn abbas ibn ishaq yace wanda bana tuhuma da ƙarya ya bani ainihin hadisin da ya samo daga mikisam mikisam kuma maula ne na ibnu abbas ya ce ya karbo daga ibnu abbas to kaga wannan shine yayi ibhami kenan ya ɓoye a cikin wannan ainihin abin da shi ibnu hajar ya kawo bai faɗi sunan ba to amma kaga a waccan riwaya ta farko ka kamanta ya faɗi sunan qultu sai ni muhammad nasiruddin al-albani nace fa zakara al-haditha nahwahu sai shi ibnu hajar ya kawo hadisin irin wancan illa annahu qala sab'an badla tis'an sai dai a tashi riwayar da shi ibnu hajar ya kawo sai ya ce so bakwai ne annabi ya kabbar barin madadin cewa tara din sun maƙala sa'an nan sai ya ce ƙala suhaili suhaili ya ce in kana allazi abhama ibnu ishaqa huwa alhasan ibnu imara idan ya zama alhasan dan imara ne ibnu ishaq ya boye bai faɗi sunan shi ba da yace man la attahimu din nan fa huwa da'ifun to alhasan dan imara da'if ne wa illa in kuwa ba shi bane fa majhulun to ba mu san shi ba la hujjata fihi dan haka ba za a kafa mana hujja da shi ba intaha bayanin ya ƙare abin da aka samu daga ibnu hajar qultu ni albani albani mai littafi ne yanzu yake jawabi da alƙalamin shi sai ya ce wal hamilu lis-suhaili ala zalika abin da yasa suhaili ya faɗi wannan magana ma waqa fi muqaddimati muslimin maganar da ya gani a cikin shimfidar sahihi muslim an shu'bata daga shu'ba anna al-hasan ibn imara cewa al-hasan dan imara haddathahu an al-hasani an miqsam an ibn abbas anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama salla ala qatla uhud cewa ibnu abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah ga waɗanda aka kashe a yakin uhud fasa'altul hakama sai na tambayi ainihin alhakam in ji shi ainihin wato abin nan alhasanu dan imara din faqala sai shi alhakam ya ce lam yusalli alaihim a'a fasa'altul hakama faqala lam yusalli alaihim sai ce a'a annabi bai musu sallah ba to me yiwa wannan magana ce ta ɗauki suhaili cewa ai gashi alhassan dan imara ne ya ruwaito wannan hadisi kuma an ce a cikin wannan hadisi ba a yi sallar ba intaha sai shi ainihin albani sai ce lakin lakin hadis ibn abbas ruwiya min turuqin ukhra ai an ruwaito wasu ainihin hanyoyin daban na ainihin hadisin ibn abbas ma'ana in shi suhaili yana tuhumar cewa alhassan dan imara mutum ne mai rauni dan haka hadisin ba za a karbe shi ba to ai an samu hadisan ta wasu hanyoyi kuma waɗanda za a iya hukunci da su qultu har wa yau dai ni muhammad nasiruddin albani sai na sake cewa ثم ذكر بعضها sa'annan kuma sai shi ainihin wato as-suhaili sai ambaci wasu daga cikin ainihin hanyoyi din a zahiri wannan ainihin magana da yake yi yana ɗauko maganar suhaili ne yana ainihin binta ɗaya bayan ɗaya yana gyara a kanta ma'ana shi ibnu hajirin sai ɗauko wasu daga cikin hanyoyi din wa laysa minha tariqu tabarani hadhihi sai albani yake duk cikin hanyoyin da suka raunana babu wannan hanya ta tabarani da muka kawo abinda albani ke sai ya tabbata maka wannan isnadi ya inganta amma su sun ce duk hanyoyin hadisin sun mutu to shine sai yake nuna maka cewa a'a amma duk hanyoyin da suka yi magana akai ba su yi magana har da wannan hanya ta tabarani wadda ya kawo wadda ya kawo ba wadda yake ita hanya ce mai inganci